والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته takwas ga watan jumada sani shekara ta 1447 hijiriya 29 ga watan Nuwamba shekara ta 2025 miladiya muna darasi na 81 cikin wannan littafi mai albarka littafin alkaba'ir na imamu az-zahabi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan yau insha Allah da taimakon Allah ta'ala za mu tashi akan babban zunubi na hamsin da ɗaya alkabiratu alhadiyatu walhamsun wanda shi ne al'isitala al-da'ifi walmamluki waljariyaci walzaujaci waddabbaci na'am na koma bai ko na ƙara gaba gaba na ƙara tabbas al-kabiratul khamsun babban zunubi na hamsin shine al-baghy zalunci da wuce gona da iri يشي قال الله تعالى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد رواه مسلم وفي الأثر لو بغى جبل على جبل لجعل الله الباغي منهما دكا وقال صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيئة الرحم وقد خسف الله بقارون الأرض حين بغى على قومه وقد أخبر الله تعالى عنه بقوله إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم إلى قوله فخسفنا به وبداره الأرض قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في بغي قارون أقوال أحدها أنه جعل للبغية جؤلا على أن تقذف موسى عليه السلام بنفسها ففعلت فاستحلفها موسى على ما قالت فأخبرته بقصتها مع قارون وكان هذا بغيه قاله ابن عباس والثاني أنه بغى بالكفر بالله عز وجل قاله الضحاك والثالث بالكفر قاله قتادة والرابع أنه أطال ثيابه شبرا قاله أطاء الخراساني أنه كان يخدم فرعون فاعتدى على بني إسرائيل فظلمهم حكاه الماوردي قوله فخسفنا به وبداره الأرض الآية لما أمر قارون لما أمر قارون البغية بقذف موسى على ما سبق شرحه غضب موسى فدعا عليه فأوهى الله إليه إني قد أمرت الأرض أن تطيعك فمرحى فقال موسى يا رب خذيه فأخذته حتى غيبت سريره فلما رأى قارون ذلك ناشد موسى بالرحم فقال يا أرض خذيه فأخذته حتى غيبت قدميه فما زال يقول يا أرض خذيه حتى غيبته فأوحى الله إليه يا موسى وعزتي وجلالي لو استغاث بي لأغثته قال ابن عباس فخسفت به الأرض إلى آه الأرض السفلى قال سمرة بن جندب إنه كان يوم يخسف به قام إنه كان كل يوم يخسف به قام قال مقاتل فلما هلك قارون قال بنو إسرائيل إنما أهلكه موسى ليأخذ ماله وداره آه فخسف الله بداره وماله بعد ثلاثة أيام وما كان له من فئة ينصرونه من دون الله أي يمنعونه من الله وما كان من المنتصرين أي من الممتنعين مما أنزل الله والله أعلم اللهم إنك إذا قبلت سلمت وإذا أعرضت أسلمت وإذا وفقت ألهمت وإذا خذلت اتحمت اللهم أذهب ظلمة ذنوبنا أو ظلمة ذنوبنا بنور معرفتك وهداك وجعلنا ممن أقبلت عليه فأعرض عمن سواك واغفر لنا ولوالدينا ولسائر المسلمين آمين Imam Zahabi a cikin littafin Al-Kaba'ir Allah ya masa rahama a cikin babban zunubi na hamsin ya buɗe da cewa shine albaghiyu albaghiyu ka iya cewa kamar zalunci ko wato wuce gona da iri da cutar wani Allah ya ce innama sabilu alal ladina yadlimuna an-nasa yabghuna fil ardh ula'ika lahum adabun alim kafin wannan ayar Allah ya yi bayani wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atin misluha faman ajada alaikum fa'tadu alaihi mithli ma atada alaikum har inda yace wa man intasara ba'da zulmihi fa ula'ika ma alaihim min sabil innama as-sabilu ala alladhina yadhlimuna an-nasa ويبغون في الأرض بغير الحق duk wanda ya ɗauki fansa an zalunce shi wa manin tasara ba da zulmihi duk wanda ya aka zalunce shi ya rama to wannan bai yi laifi ba kuma ya sauke nauyi amma wanda yake da kadai wanda ake da hanyar magana a kansu ko su kansu ko zarginsu alladhina yuzlimuna an-nasa bighayri al-haqq masu zaluntar mutane ba da haƙƙi ba mahallu shahid wa yabghuna fil ardi suna baghiyu a bayan ƙasa ba tare da haƙƙi ba waɗannan su ne suke da azaba mai raɗaɗi sun yi laifi sun saba wa Allah sannan kuma Allah zai musu azaba to wannan da shi ya bude wannan fasali to amma bayanan da zai kawo da hadisai da wasu ayoyi zai dada haskaka mana me ake nufi da baghi wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya faɗa a hadisin imam muslim lalle Allah ya yi wahayi zuwa gare ni cewa ku yi tawadu inna Allah awa ilayya an tawadu Allah ya mini wahayi cewa ku yi tawadu ku kankan da kan ka ku girman kai hatta la yabghi ahadun ala ahad to kaga bagiyun kenan ku kankan da kai kada wani ya zalunci wani kada wani ya wuce gona da iri akan wani kada wani ya nuna fifikonsa akan wani ya zalunce shi ya cuce shi kamar yadda zai kawo mana abin da ƙaruna ya yi wa mutanensa la yabghi ahadun ala ahadin sannan ce wala yafqaru ahadun ala ahadin kada ɗaya ya yi alfahari a kan ɗan uwansa ya nuna cewa ai na fi ka kai ɗin banza kai ɗin wa kai da ba ku da asali kai da ba ka da kaza na fi ka arziki na fi ka wadata na fi ka mulki ni dan dangi ne iyayena kaza ne ni a garin nan mu ne kaza irin waɗannan maganganu na kazanta na nuna alfahari da nuna wani naka kaskantacce ne shi ne alban kazanta ce ɗabi'a ce mara kyau bai kamata mu rinka aikata ta ba abin ya fara fitowa fili ko duk mai ilimi da yake zuwa makaranta da zai buɗe bakinsa yana faɗin irin waɗannan kalmomi ga ɗan uwansa musulmi ba alfahari in kana ga dara kafi wani kai ma wani ya fi ka abinda ba kasuwa ka je ka siya ba arzikin nan fa Allah ne ya ga dama ya baka ba kuma kafi kowa nema ba idan Allah ya ga dama sai ya kwace abin da ya baka wani attajiri wata rana muna karatu da asuba ya zo wucewa a masallaci ya ji wani karatu da muka yi na irin yadda Allah ke kwace wadata in ya bawa mutum wucewa kawai ya zo ya ce zo ya zauna ya daga hannu ya ce malam na da bayani ce malam ka gani nan a nan garin ya ce a kasuwa kawai kudina ya fi karfin a zuba su a buhu ko a leda a kai banki motar bankin nake gayyatowa ta zo ta loda wallahi ya ce wallahi malam kudina yara na ne kwana ake ana irga kudin ciniki a nan garin kano kwana ake irgen kudi yara akan kudi suke bacci lokacin ana kashi kashi kashi kashi ce na mallaki gidaje na mallaki ababen hawa na mallaki gidajen haya na mallaki kadarori na yi kaza na yi kaza na yi kaza shi amma yau malam na shaida maka a masallacin unguwarmu in an zo ana raba abincin sadaka na azumi ina cikin masu ba da sunana ai yanzu ina tuna da cijin nan ko yana raye ko ya mutu Allahu alam ban taba ganin sa ba yace abin da ya saura mun kadai a duniya bayan waɗannan abubuwa gidan da nake ciki shi ma yara na ne suka sace takaddun suka ce in muka bar wada cijin nan gidan ma zai kadar da shi yace kuma da sun bari wallahi sai na sai da shi yace ai ana rage tsawo in kana cikin babban gida abubuwa sun yi ƙasa sai a ce ka rage tsawo sai ka sai da shi sai ka tafi can wajen gari sai ka sai wani ƙarami wasu yaran ka sallame su kowa ya kama gabansa sai ka haƙura da uwarsu an rage tsawo ya ce su suka ɗauki takardun da na sai da gidan me na yi wa Allah ya ce wala ban sani ba to ku daina alfahari idan Allah ya baka ni'ima ka lallaba ta kai ta lallaba ka ce Allah Allah Allah karkar ba da ni'ima shi yasa manzo Allah ya koya mana Allahumma inna na'udhu bika min zawali ni'matika wa fujaati nikmatika Allah ina neman ka tsare ni daga zawalu ni'matika kaucewar ni'imarka kada ni'imar da ka bani in zo wata rana babu ita ta kauce wa fuja'ati niqmatika da kuma niƙima azawarka ta zo mun ba aune idan lafiya ce Allah ya baka kai ta addu'a Allah ya tsare maka lafiya saboda duk ranar da lafiyar ta kauce ciwo ya kama ka ka zama abin tausayi za a iya dora maka ciwon da baka da kuɗin da zaka iya shan maganin sa idan taimako ne duk wanda za su taimake ka sun gama taimaka ma har sun gaji ana jira kawai in za ka mutu ka mutu in za ka rayu ka rayu wallahi akwai mutanen da haka suke rayuwa yau an tara mai taimakon an yi aikin an yi maganin ya ƙi warkewa jarinsa ba zai iya sha masa maganin ba ya za a yi kawai yana ta maleji ya haɗa da na gargajiya ya haɗa da wayewa haka dai yana tallar ciwo dai yana ta cinsa kowa ma ya gaji alajin za ka warke ka warke in za ka in ma ba za ka warke ba ne to kawai dai mu mun yi iya abu da za mu yi akwai mutumin da aka ce ‘ya'yansa da danginsa da suke jinyarsa a asibiti kowa ya da kayansa ya tafi tsoho ya ƙi warkewa malam ya ci ne duk wurin da ƙafa ya ci ba shi ya yi yawa a gadon asibiti kuma ya ƙi warkewa kuma bai zai rayu ba dole sai a asibiti guduwa suka yi wa yake taimakonsa makotan da ake kawo masu jinya su suke ba shi abinci da rana da waye magani ma likita ya dai gama dube dube ba da in wani ya ga dama bai sadaka ka roki Allah kada ya jarrabe ka da irin wannan fitina a rayuwa haka wadata malam wasu sun samu dama suna masha'a suna wasa da kuɗi suna wasa da wadata suna abin da suka ga dama ranar da Allah ya ɗauke in ka gan shi sai ka tausaya mata shi ne azizu ƙaumin zalla da annabi ya faɗa babban mutum a cikin mutane da ya kaskanta da yana da dama da su suke kaza ku bi hankali da duniya ku bi sannu ba abun da ya fi maka alheri irin ka bi mai shari'a ta ce kai in ka ka samu Allah ne ya baka in baka samu baka dada komawa zai baka amma maganar nuna alfahari na isa ni ne kaza la hanyoyin da Allah yake girbe mutane da yawa da yawa Allah ya mana afuwa wa fil athari yazo a cikin asar law baga jabalun ala jabalin da dutse zai zalunci dan uwansa dutse dutse fa babban dutse yayi wa dan uwansa dutse bagayu وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله wannan shi nake magana a kai bagat tabghi to in dutse ya wuce gona da iri dutse ya cuci dan uwansa dutse inda yana yiwa Allah sai ya sai ya dauki baghi a ciki azzalimi shine baghi ya nije shi gashi nan a gabanka لجعل الله الباغي منهما دكا دكا دكا sai an fassara maka dakka wai idan dutse ya cuci dan uwansa dutse ba a kyale shi ba Allah sai ya nike wanda ya cuci dan uwan nasa to kaifa da zaka mai da cutar mutane shine sana'arka ka kashe wanda za ka kashe ka zalunci wanda za ka zalunta ka faɗi abin da ka ga dama ka yi abin da ka ga dama Allah ya baka mulkin mutane a hannunka ka zalunce su ka roƙe su Allah annabi su zaɓe ka su zaɓe ka kuma ka cuce su ya za ka gama lafiya yalla bai kai maka zo ka ce don Allah ya jefa maka ƙuri'a kai je musu alkawari zan muku zan muku zan muku ka cika jakarka ka cika aljihunka ka cika babbar rigarka da alkawari suka zaɓe ka kana hawa shi kenan ka manta da su kai ta zaluntar su ka ci kuɗinsu hakkinsu ya taho ka danne abin da ya kamata ka yi musu ka ƙi ka yi to yaya za ka gama lafiya ta yaya mai ba da fa zaman lafiya mai ba da cigaban mai ba da arziki shi ka sabawa su kuma waɗannan tun da talakawa ne miskinai ne bayan da za su yi da kai dole su zuba maka ido ai talaka bai da wayo ai talaka bai waye ba ai dai abin da ka musu da an zo zabe da an zo an wawwatsa musu 'ya'yan kaji ne za su manta sai su dawo su da zaben ka sai suka manta suka dawo suka da zabanka wannan zunubin da kai din yana nan a gadon bayan ka wallahi sai ka biya su ake su a kiyama wasinu ku kyautata inna Allah yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa ما من ذنب أجدر أن يؤجل الله لصاحب العقوبة في الدنيا باب ذنب ده ya fi cancanta Allah ya gaggauta sakayya da uquba a kansa a cikin duniya kafin aje lahira ma ma yadda khiru lahu fil akhirati bayan tanadin da ubangiji yayi akan wannan a lahira min al baghi irin baghi zalunci shi zalunci malam kafin a mutu ake fara girban yadda akai duk wanda ya cuci mutane kafin ya mutu in Allah ya so yadda insha Allah sai Allah ya tozarta shi kafin ya mutu a haka za ku gan shi wataƙila an manta amma sakayyar tana fara binsa da suna jin irin wannan wa'azin suna jin wannan karatun da musu zalunci mutane yanzu malam ku duba zaluncin da ake a ƙasar ku duba zalunci ta ko'ina barna ta adi wani idan yayi wani abun ba za ka ɗauka wai ɗan adam ma zai iya wannan abun ba rashin tausayi rashin jin kai kame da ran ɗan uwanka kamar yadda za ka murƙushe kiyashi kiyashi ko cinnaka in ta dame ka sai ka sa yatsa ka murƙushe ta haka wasu suka mai da ran mutane yau me aka musu a sun samu dama ƙarfe ne a hannunsu su yi abin da suka ga dama yace irin wannan zalunci da kuma yanke zumunci wa qati'atul rahimi duk mai yanke zumunci shi ma ya jira kafin ya mutu sai ya girbi rashin zumuncinsa yau an wayi gari wanda zai fara kinka shine dan uwanka da jini ya hada ku da shi shi zai fara kyamarka shi zai guje ka tukunna in ɗan zaman gari bai zo kuka gaisa da shi ko yi maka zumunci wannan ba wani abu in wanda kuka haɗu a makaranta ko kasuwa ba kai zumunci ba amma abu mai ciwo ɗan uwanka ya guje ka me yasa wataƙila ka masa wani laifi shi bai zai maka afuwa wani ya faɗa wa ɗan uwansa uwa ɗaya uba ce wallahi ni da wani da har abada ba ni ba shi kuma tare suka yi zaman ciki ɗaya ɗaya ya sha nono ya bar masa shi ma kama ya sha me ya hada su wani abu na duniya wani kuma kawai zai ƙaurace maka ne me yasa baka da abin da zaka ba shi an mai da rayuwa yau in kana da shi zaka bani ina tare da kai idan babu ni ba zan yi zumunci da kai ba kai za a iya wayar gari ma dan uwanka ma a ce kai danginka ne ce a a shi bai san ka ba shi ba danginka bane saboda talaucin da Allah ya jarabe ka da shi duk wanda ya nisan kwana a cikin ku zai ga wannan haka muke tun daga gida mun tashi muna da 'ya'yanmu ba ma kai su su gaida iyayenmu ba ma kai su gaida yayanmu ba ma kai su gaida innanmu ba ma kai su gaida hajiyarmu ballantana wanda yake da dangi a ƙauye ko iyaye a ƙauye tunda ya shigo birni ya auri yar birni ya'yansa duk yan birni ne ba zai taba ɗaukan ɗansa ya kai shi ƙauye ba shi ba daga ƙauyen ya fito ya zo gida tamfatsetsen gida amma akwai tushensa a ƙauyen ya tuzartar da iyaye ya tuzartar da ƙauyen sannan ya nuna wa ‘ya'yansa ga anan suke alhali ga cancan ne tushensu wataƙila can idan ana ba da sarauta in ya kai su za iya yiwa wata ranar samu sarauta nan fa bariki ne ba zumunci da yawa mutane suna rabuwa da 'yan uwansu kawai saboda Allah ya musu wadata sun shigo birni musamman garin nan yana da yawa yana da fadi uzurori suna da yawa ayyuka suna da yawa amma da yawa akwai mutanen da suke shigowa su watsar da danginsu da 'yan uwansu ba su ma san da su ba in shekaru suka tafi can shi kenan ‘ya'yanka ba san ina iyayenka suke ba za a iya tambayar ɗanka ina gidan kakanka bai sani ba saboda baka taɓa kai shi ba ko kuma uwarsu ta karɓe maka su ita ‘yar birni ce ta hana ‘ya'yanka zuwa ƙauyen duk wanda ya yanke zumunci ba ya yi da ‘yan uwansa to ya aikata zunubin da kafin ya mutu sai Allah ya tozarta shi hanyoyin zumuncin nan suna da yawa gaisawa lokaci-lokaci abin isani in kana da shi haka kurin ma ka je ka gaisha wallahi na zo mu gaisa ne malam ko wanda ba dangi ba haka kawai ya ga ka nika gari ka zo gidansa ya fito kun gaisa wani lafiya ya gaja wallahi zuwa ne mu gaisa kawai sai ka tafi kana tunanin suka ce ka wani yana da mutunci to ina ga wanda jini ya hada ku dan babbanka ne dan mamanka ne dan kanwar mahaifiyarka ne dan tare kuka tashi gida daya babanka da babansa kaza dangi ne a dan kaninka ne dan yayin kanwar shi yasa saboda muhimmancin sada zumunci annabi ya ce mai yawan sada zumunci yana yawan samun nisan kwana a rayuwarsa yawan sada zumunci yana ƙara mutum nisan kwana yana ƙara mutum nisan kwana idan Allah ya rubuta ma za ka yi shekara hamsin ne kana sada zumunci sai kai sittin ko kuma ka yi hamsin ɗin amma ya sa albarka a cikin shekaru hamsin ɗin ka yi abin shekara tamanin ma bai yi ba. Ko mutum yana da kuɗi ko bai da kuɗi ko yana da hali ko bai da hali in dai danginka ne ka je ku gaisa. Ba laifi a je a gaisa. Fisha haka a gaisa. To ba ma wannan ba, mutuwa za a yi rashi za a yi ko wani masifa zai faru mutum ya kasa zuwa ya je ya wa ‘yan uwansa jaje mutane mai suke nema ne sai ka zo ka faɗi ka mutu duk inda kake zaune a nan ɗin gabaki ɗaya zaman unguwa ne ya haɗa ku ba jini ba ne ka faɗi ka mutu yaranka za su nemi waye uban ubansu waye kawunsu waye ɗan uwansu waye kaza babu daga ƙarshe sai kaga mata ne suke juya gidan saboda ya zubar da 'yan uwansa ya zubar da danginsa wa qad khassafa Allah bi qarun al-ard malam zahabi yace qaruna yana daga cikin masu girman kai da nuna isa saboda kudi da ya samu ya samu kudi qaruna malamanmu na da iyaye da kakanni suke ce kana so gane dukiyar qaruna kai haka in ka toshe kunnen ka guda biya ka zaka dole gum a ce wannan duk karar dukiyar karo na ce saboda wai yawan dukiyar sun kasa bayanin yawanta da ba lalle ka iya ganewa kuma yaro bai zai iya gane aka ce in ka toshe haka to wannan ƙara ita ce dukiyar karo na amma duk wannan abin da da ya samu na wadata sai da Allah ya kifar da shi ya nitsar da shi a cikin ƙasa ya yi sinkin ɗinsa a cikin ƙasa initse kamar yadda za ka samu itace ka samu ƙasa mai laushi ka danna shi ya shiga cikin ƙasa haka Allah ya nutsar da ƙaruna a cikin ƙasa me ya jawo albagai ko akan ƙaruna kaɗai Allah ya saukar da kyamar bagai aizance ya isa فقد أخبر الله عنه الله يفدى أتكين سورة القصص تم آية سبع إند شدها زوى آية تمانين دقيقة إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالأصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرون أجوا كرش duka wannan akan mutum ɗaya ne wannan ayoyin cikin surar al-qasas Allah ya ce inna qaruna kana min qaumi Musa qaruna yana cikin mutanen annabi Musa dan ka gane daga ina yake yi musu bagayu girman kai dagawa zalunci anan zamu karanta menene ibn al-jawzi ya mana magana akan yaya karu ne yi wa mutanen annabi Musa bagayu ko yi wa Musa bagayu Allah da kansa ya ce mun bashi daga cikin taskoki na dukiya na arziki makullan dukiyar karuna kadai karci maciya dawa ba sa iya daga shi makullan kawai ba wai ƙofofin ba a'a makulli makulli na suto suto na gidan dukiya da arziki da gonaki da gidan dabbobi da menene da zinarai da komai da komai makullan kawai wa atainahu min al-kunuzi ma inna mafatihahu mafatihahu daga al-miftah ne makulli latanu'u bil uswati ulil quwwa dacci maciya dawa ma abuta karfi ba su isa su daga ba amma ya kama alfahari wannan alfaharin da na ce maka da zukar ka yi shi mutanensa suka ce da shi duk da kudinsa la tafra inna Allah la yuhibbul farihin ka daina alfahari ya kai karo na Allah baya so masu alfahari ka nema cikin abin da Allah ya baka tunda Allah ya baka kudi ka nemi aljanna da da kudinka wabtazifi ma ataka Allahu daral akhirata kai ta kashe kudinka kana neman gidan lahira gidan aljanna duk da cewa wala tansa nasibaka min ad-dunya karka manta rabonka na duniya ka cika more ka shakata kai sutura kai gina gida kai duk abin da zaka yi Allah ne ya halatta maka amma ka nemi lahira wa ahsin ya kai karuna ka kyauta ka kyautata kama ahsana Allahu ilaika kamar yadda kai ma Allah ya kyautata maka ya maka arziki ولا تبغي الفساد في الأرض كاغني kada ka rinka baghiyu kana alfasad kana neman barna kana yada barna a bayan ƙasa saboda kana da kuɗi saboda kana da arziki inna allaha la yuhibbul mufsidin Allah baya son masu barna da fasadi me yasa suka ce masa kar yayi ai saboda yana yin barnan ne suka ce karkai da baya yi da ba za su ce ba na'am malam da kake ganin Allah yana barin wani a matsayin talaka Allah shi ya halicci kowa ya san halin kowa wani daman abin da ya dace a fashi a cikin talaucin sai ta rayuwa don ya mutu ya shiga aljanna amma wallahi in aka bashi kuɗi zai yi fasadi daga yaran kama za gane a daga matan kama za gane eh saboda na yalwata muku ko da lokacin da bamu da shi albashi na bai kai haka ba kun fi mun ladabi kun fi mun biyayya kun fi mana kula mana da abinci yanzu tun da mun samu wadata na yalwata muku na muku za kun fara girman kai kuna nuna kun fi kowa a unguwa ku sun daban kuna wulakanta abinci kuna tozarta mutane kuna kaza ko to irin waɗannan dama idan suka samu wadata sai sun nuna butulci wa Allah to a cikin dan adam akwai mai wannan halin to da Allah ya tara maka dukiya ka je ka halaka ka shiga wuta ba wanda ya barka cikin talauci ka ta nema da gyar da gyar ba ka mutu ka shiga aljanna to karu ne yana daga cikin waɗanda suka yi alfahari da kuɗin da Allah ya ba su malam ya wulakanta mutane fiye da yadda kake tsammani wulakanci tozarci saboda ya samu kuɗi kuma daman dai suka ce damu abin da yake sa mutum girman kai su ne abubuwa kamar haka ilimi duk wanda ya samu ilimi ko na duniya ko na addini in bai samu control ba to ilimi yana sa mutum ya girman kai ilimi yana kumbura wa mutum kai sai ji shi fa ba iri ɗaya bane da kowa to amma ilimin addini shi kuma ga wanda Allah ya bashi dace sai ya mai tarbiya iya zurfin yadda kake samu iya kuma yadda yake danne ka sai ta mai da kai ka ji kaman kai ne a ƙasa sai ka ta girmama mutane suna girmama ka kuma wannan ilimin addini kenan mulki da wahala mutum ya mulki bai girman kai ba sai wanda Allah ya kubutar ɗabi'ar mulki ko wani ta aka naɗa ka aji sai kana shan ƙanshi monita ba wallahi ko 'yan shara ne aka haɗa maka 'yan shara 'yan uwanka aka ce kai ne shugaban 'yan shara sai ka ji ana ugaya in wani ya kira ka da sunanka haka kauce ga yare na maka hankali duk inda ɗan adam ya samu fifiko akan wani nasa sai ya nuna wannan mulkin cewa shi fa daban ne amma imani shi ke danne mutum ballantana wacce kujerar babba ta mulki kan ba sai na muku bayani ba kun sani mutum an ɗauko shi shi kaɗai fa malam shi kaɗai an tsaye da gari guda saboda shi kafin ya zo da awa biyu ba wanda ya isa yi titin ko akuya ce sai an kore ta awa biyu duk mai uzuri mai ciwon ciki mai naƙuda mai larura mai zuwa aiki duk wanda ya biyo hanyar an datse ba za a ba wa ya faru wane ne zai wuce wani ma saboda mulkin bayan ya wuce da awa biyu ma ba za a saki hanya ba awa biyu sai an tabbatar ya isa inda zai isa saboda bala'in tsoron da yake ji kada ma wani ya yi sneaking ya shigo ya biyo hanyar ya tsare wasu suna da soja suna da 'yan sanda suna da immigration suna da custom suna da suna da kyamarori suna da bindigogi suna da kayan fada suna da kaza amma kuma har yanzu Allah bai cire musu tsoro ba a cikin zuciyarsu mulkin duniya ke amma manzo Allah yana zuwa ya kwanta a masallaci ko ya zauna cikin sabai a zo a kasa gane waye ma annabi a ciki wani mutumin kauye ya zo yana ce wai ya zo ne ya ga annabi Muhammadu ce da Allah a cikin mutanen nan wane ne annabin ne shugaban ƙasar duniya ba aka ce kai baka san shi ba ce wallahi ba ne ni ban taɓa ganin sa sai aka ce kaga wancan ga ai can a tsakiyar mutane ga ai can yana wasa da wancan yana magana da wannan ai shi ne annabi ce yanzu wannan shi ne annabi ce wallahi shi ne annabi ya je bai yadda ba ya zauna kusa da shi to dama an ce masa alamar annabi akwai wani tambari a nan a nan gadon bayansa bayan ƙasan wuyansa na muhammadu rasulullah fatar jikin ce a rubuce haka muhammadu rasulullah a fatar jiki to annabi da mayafinsa yana zaune yana hira da mutane sai wannan mutumin sai dan sai kamar yayi kuskure haka kamar zai tashi haka sai dan fisge mayafin sai mayafin sai ya sauka sai ya ga wannan tambarin sai annabi sai ya juya ya ganshi sai ya dariya ya ce na san me kake so ka gani Allahu akbar ya ya an kai ne yau ka je ka taba kujerar yalla wai abba abba ya ka gani haka kullum ma bai ma zo ma za a ita dukan ku a hanya kana tafiya da babur ɗinka ya dai ka ji an shauɗa maka tsumagiya tauce tauce shaggiya ki gafara shaggiya to yana mulkanka kai fa kuma ka bashi ƙuri'a ya hau ba kai ka bashi ƙuri'a ya hau yake mulki yanzu kuma in zai wuce sai an dake ka eh maganin ka ko ba kai ka bayar ba wannan yalla bai wa ya bashi ba mu ka bashi ƙuri'a ba amma yanzu kuma a kori kowa lokacin da zai zo neman ƙuri'a zai sake dawo kuma sai a ce duk kowa ya zo a zo jama'a a zo duk a zo an kira sunan kowa ba fa mulkin duniya haka yake wai don ku rinka gane bambancin tsarin Allah da kuma abin da ɗan adam shi yake tsarawa shi tsarin ɗan adam is full of selfishness full of selfishness da injustice tsabar bala'in san kai da rashin adalci amma tsarin Allah yana kula da adalci ƙaruna mutane suka ce la tafrah inna Allah la yuhibbul farihin wabtaghi fi ma ataka Allah ad-dar al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allah ilayk wa la tabghi al-fasada fil ard inna Allah la yuhibbul mufsidin ka san me yace musu kai kai innama utituhu ala ilmin indi wannan kudin fa tsabar bala'in ilimi na ne ya bani ina da ilimi ne na iya neman kudi na iya business shi sa kuka aka bani wannan kudin utituhu ala ilmin indi take Allah ya bashi amsa ce awalam ya alam anna Allah qad ahlaka min qablihi min al-quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jam'a wa la yus'alu an dhunubihim al-mujrimun Karuna yanzu bai sani ba mun halakar da wasu karnoni karnoni karnoni da yawa karni duk karni da shekara ɗari karnoni da yawa waɗanda suka fi ƙaru na kuɗi ashe Allah ya yi wasu da suka fi ƙaru na tara kuɗi aksaru jama'a ya ce bai sani ba mun halakar da su da suka yi girman kai ko tambayan su ba a yi zunuban su ba a yi mujirmai kawai shine Allah ce fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardh sai muka nitsar da karuna da Allah ya zo masa sakayyan abin da yi yana kallo malam kawai sai ga yana nitsewa a cikin ƙasa yana kan gadonsa na mulki gadon ya nitse kafar gado ya nitse kafafuwansa suna jela jela sai ga suna shiga ƙasa za mu zo mu karanta da ku yanzu a nan yana kallo annabi musa cewa yake ya ƙasa cinye shi ya ardu khuzi ya ƙasa cinye shi da ya ga zai tafi sai ce ya Musa ina haɗa ka ka lura da zumunci ni fa dan uwanka ne ka lura da zumunci ka lura da jini ka lura da dangantaka za ku ji me fa Allah ya ce fa ma kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana min almunstasirin babu wata jama'a da za su taimake shi ba Allah ba kai idan kana jin ka tara mulki ko sarauta ko kana jin kana da kuɗi ko matsayi kar ka taɓa tsammanin radda Allah ya kama ka akwai wata al'umma ko wasu sojoji ko wasu jami'ai ko wasu masu gadi ko wanda kake mulka ko wanda kake basu ko wanda kake musu kaza ko wadancan iyayen gidanka da suke ziga ka ko suke ganin su suka kawo ka yansurunahu min dunillahi da za su taimake ka ba Allah ba wa makana minal muntasirin wallahi baya cikin wanda za a taimaka wa Allah yayi fushi da shi da gidansa gaba ɗaya haka Allah in nitsar da gidan karka ga yadda gidan ƙaro ne yake mai kuɗin gari mai kuɗin ƙasa ya rayu da annabin Allah annabin Musa da ana ba da labari lokacin da ya tafi madayana da ƙafa ya isa madayana takalmin sama da ya cinye ko takalmi ba da shi annabin Musa yana annabin Allah ya isa garin madayana yunwa ta ishe shi yana cewa ya Allah a bani yadda zan ci abinci ya ga wannan 'yan mata da suka zo neman ruwa ya shayar da su ya ɗiba musu ruwa a rijiya ya ce ku tafi gidanku bayan ya ƙoshi bayan sun ƙoshi da ruwa ya ba su a tulun sun fita sun tafi ya je kwanta a gindin bishiya annabi Musa shi rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir haka malamai suka fassara cikin fassarar cewa yana buƙatar Allah ya masa wani taimako yana cikin buƙata yunwa ma ta ishe shi saboda ya gudu daga Misra Firauna ya koro shi ya yi ci tafiya ya zo nan kuma ya yi aikin Allah ya taimako bai da wanda zai ɗauki nauyin sa bai da masauki bai da komai ka duba annabin Allah yau ga can wani kuma fasiki fajiri Allah ya tara mai duniya shi yasa kullum mutum da yana tunani karka tsammanin dan kana da kuɗi yana nuna kafa kowa ne a wajen Allah ba haka bane wallahi jarrabawa ce wallahi tallahi jarrabawa ne kaga mulki jarrabawa ne ilimi jarrabawa ne kaga tara mutum dukiya da kuɗi jarrabawa ne kuma iya yawan kuɗin ka iya yawan dade wanda zaka yi gaban Allah da hisabi iya yawan abu ko anan duniya ai ka sani iya yawan abin da ka tara yawan lissafin ka ko tashi aka zo daga gida a kori kura ba za ta ɗebi kayan ka ba ka fi karfin ta wani kuma bawan Allah kurkura ma ta yawa ina kayan ce babu kurkura ta kwashi wani wallahi tallahi a keke ake ɗiban kayansa zai kaura wani ko wallahi tireloli ne za su ɗiba kayansa na'am iya daɗewanka iya abin da ka tara iya abin da zai biyo bayan ka haka kuɗin da ka tara su ma duk kowane kwabo sai amma lissafi har yanzu baka fahimci cewa tara kuɗi jarabawa ba ce mulki kuma iya yawan jama'ar da ka mulka iya yawan lissafi don kowane mutum ɗaya fa da ka mulka wallahi sai an yi hisabi da kai da shi ana fahimta kuwa magana tana da nauyi fa ba ta da daɗi yasa su magabata san mulki ba sa so wani malami yana gari yana karantarwa yana yadda awarsa alƙalin garin ya rasu sai ya ji kishin kishin din ai sarkin gari ya ce tunda ba wanda ya kai wani ilimi shine babban malami za mu nada shi alƙali wallahi alazim malam cikin dare ya tattara da shi da iyalin sa ya gudu aka ce aka ce to ya aka yi gudu aka ce gaba ɗaya da shi da matar tasa da ƴaƴan nasa duk akan dabba ɗaya suka haɗu da kayan su to me ciki ba su da kaya aka yi gudu kurin aka zo gidan sai da aka tarar da shi komai ba kuwa yana ina ya gudu me yasa ya ce baya son a bashi mulki baya son shugabanci alƙalanci ce ba zai iya kai kuma yanzu ana nan har kashe mutane kake saboda ka ci ƙura ka je ka ce in ba su bamu ba ku kashe wanda za ku kashe ku ƙona duk wanda za ku ƙona sai mun zo da ƙura'an nan in sai mun kawo kujerar nan duk abin da za a yi kujerar nan sai ta zo in za a yi dalar gawan mutane ne sai mun kawo kujerar nan haka wasu mahaukatan 'yan siyasa a cikin mu suke fada dalarwa za a yi gawarka da gawa ta da gawan wani ka ba shi wuri ya wuce kawai duk wanda baya yin mu za mu yaƙe shi mulki dama a lokacin baya tunanin lissafin da za a yi masa a talakawan unguwar gabar hanya wallahi tallahi hanya guda ɗaya in baka yi wa mutane ba kuma akwai damar a yi musu ɗin sai Allah ya tambaye ka me yasa baka musu hanya ba raƙumi ne ya taho tsakanin madina da sana'a ya cintibi umar ibn al-khattab yana khalifa ya ce ina jin tsoron kada Allah ya tashe ni ranar tashin alkiyama ya rutsa ni ya ce ya umar ka shugabanci mutane dukiyarsu tana hannunka yaya aka yi kabar hanyar raƙumi baki gyara ba raƙumi ya taho tsakanin madina da gari kaza ya yi tuntuɓe sai maka azaba umar wallahi ya faɗa nawa ne zai zo ba hanya ta cike ko ta tushe Allah ya sa sai ta bi ka ba yasa kake ganin abin yana lalacewa to amma dai wannan labarin karatun bai da daɗi ba a son sa kuma bari mu shi haka ba a so mulki idan mutum ya hau mulki ko yana neman mulki baya son irin waɗannan maganganun kawai a bashi kujerar kai ina gaya maka ne saboda kai mai tasowa ne kai yaro ne matashi ne in ka shirya wa wannan bismillah waye zai kubuta duk wani mai mulki a kiyama zai tashi ne a daure tamau me zai kwance shi adalcin da yi sai sulakin kama kwancewa idan bai yi adalci ba to wannan daurin da shi za a wulla shi jahannama ce yadda ba zai iya sa hannunsa ya kore gaushin wuta a fuskarsa ba قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون شنما ليتي فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين كذلك سورة القصص kaɗan karanta ƙisar annabi Musa da ƙaruna za ka ƙaru ƙwarai da gaske za ka ga yadda masu kuɗi suke nuna isa za ka ga kuma yadda Allah ya maganin mai nuna isa قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في بغي قارون أقوال ibn al-jawzi yake cewa Allah ya ce fa baga alaihim qaruna yayi baghiyu to menene baghiyu bari ku ji abubuwa guda hudu suka faɗa na farko annahu ja'ala lil baghiyati ju'lan ala an takhlifa Musa alaihi salam bi nafsiha fa fa'alat ka san me yayi saboda yana da kuɗi sai ya samu wata karuwa karuwa ya samu shiwa shi karuna yace ke ki je ki yi wa Musa kazafi ki ce ya neme ki malam kaga yadda ake faɗa da bayan Allah ko kana zaune lami lafiya in dai kana faɗan gaskiya sai dai ka ji pop an kulla maka wani sharri ya fita musamman a irin wannan zamani da mutum yana kwance a gadansa zai ga abin da aka yi kafin ka farga ka kare kanka labari ya yarda cewa ne ya lalace irin wannan zamani da yake cike da abun tsoro za a iya ɗauko muryarka za a iya ɗauko hotonka za a iya ɗauko hoton rigarka za a iya ɗauko komai a maka tsirara kai ma ba tsirara kai ba za a kwaɓe maka riga ga hotonka ga muryarka ga shi kai tafiya a haɗa ka kana zina da mace kuma a danna a nuna shi duniya gani a ce wallahi wane ne ah kai duba ba shi ba wallahi shi ne Allah in dai wannan duniya kuma yaro karami watakila bai kai shekara ashirin ba zai iya wannan irin wannan zamanin da kana masallaci za a iya juya masallacin a mai da shi gidan giya da barasa hoton kawai za a yi editin kuma a ganka taras kai ne in kai wasa ba a saka kwanan wata yasa yanzu shi bidiyo da kake gani bidiyo ba hujja ba ne cewa wani ya yi abu a komi ana iya sarrafa bidiyo ana fa iya zuwa a samu wani mabarnaci ya yi barna sai a yanke kansa a cire kan a hoto ne za a cire sai a ɗauko kanka da gemunka sai a juna masa sai a haɗe sai a ɗauko rigarka da aka san ka da ita sai a sa sai a haɗa ka da yarinya sai a haɗa ka da mata ko a sa ka kana ta rawa haka kurin kana ci cashewa kana rawa kuma wallahi malam kai ne a hoto ba amma ni ma wani ya taɓa ɗan juna ne wallahi ban sani ko kuna ganewa to akwai fitina to shi wannan da babu wannan technology sai ya nemi karuwa shi karo na kenan ya ce zo in baki kuɗi shine ji'ulan ya sa mata wani tamanin kuɗi saboda mai kuɗi ne ki je ki masa sharri shi wannan mutumin da yake cewa shi annabin ne kawai sai ta je ta yi wa Musa din kazafi ta mai sharri annabi Musa ya haɗu da ita ya ce zo nan ta zo ya ce ki rantse da Allah abin da kika faɗa sai ki rantse da Allah Hassan mai amfani wannan kisar malam don Allah ku dinga gane karatun nan duk inda wani mutum mai muhimmanci yake cikin al'umma kuma yana kira akan gaskiya to fa ba za a bar shi zauna lafiya ba zai iya gamuwa da sharri zai iya gamuwa da makirci a to yanzu duba jureju hadisin bukhari shi jureju ba ma fa wa'azi yake ba a banu isra'ila jureju fa bi ibada yake kawai a wajen gari yake a daji ya dan gina gidansa na itace ya yi bene itace a cikin ganye da itace yake kwana drake bai da aiki sai sallah sai dai fita ya ci abinci amma sai da aka masa sharri wata mata a garin ta yi zina dan cikin shege aka ce waye miki ciki ta ce jureju ne aka ce jureju mai sallah ta ce shi ne sai da aka ɗauko jureju daga gidansa bawan Allah da ko fita baya yi aka kawo shi ƙofar gidan sarki ya yi ido biyu da karuwa ga jariri aka miƙa masa aka ce ga jaririnka ya ce ba nasa ba ne aka ce naka ne ya ce ba nasa ba ne ya ce mu gan shi ya karɓa ya ɗauki cikin jaririn ya buge cikin ya ce ya babus man abuk babu sunan jariri ne a yarensu a can ya ce kai waye ubanka kawai dan jariri ne sai ce mai kiwon awaki ne mai kiwon awaki ne sai jibril ya ce to kun ji ubansa ni mai sallah ne ni mai ibada ne kuma da ni masauki na la ashe ba shi ne babansa ba a sharri aka ce za a gina masa sarki ya ce za a gina masa gidansa na zinari da azurfa za a masa kaza za a masa kaza jiroji ya ce bana da bukata ku gina mini itace da katako da ganye ku da ni to wannan fa ba wa'azi yake ba an yi masa sharri to ina ga wanda yake in dai zaka bude baki kai wa'azi zaka faɗi laifin wani wanda ya ce wallahi da kai da shi kake to sai ku kula musamman zamani ya canja musamman yanzu malaman sunna malam bin su ake gaba gaba harafi harafi ana neman ya za a kama su wallahi malam akwai wanda aka sa su aikin su su ta bibiyan kasussuka da karatuka malamai na sunna da suka gabata musamman wasu da ake so a wulakanta ku nemo duk inda ya magana ta tashin hankali ko ku nemo wurin da za a iya makala masa a ce ya yi kaza kurin sai a sake shi daga nan sai ka ji an ce an kai ka kotu iya abin da za su iya yi damun kotu ne iya barazanar kotu abu na gaba shine mutuwa da kisa shi kuma suna jin tsoro su yi saboda in sun kashe kuma su ma za a kashe su a duk malamin da ka kashe ai yana da mabiya shi ma ko ai ba zuba ido za su yi ba su ma to sai an bi a hankali da lokacin da mutum Allah ya bashi girma to yayi taka tsantsan da bakinsa sannan kuma yayi haƙuri da mutane kuma fa ya dage da addu'a duk wanda ya hawa wannan hanya to ya dage da addu'a ya rage bacci wallahi ba za su barka ba kuna tare da ni yau ga annabi Musa an bawa karuwa kuɗi aka ce ta yi mai sharri kuma ta yi ya ce ki rantse ya ce a a a gaskiya ba zan rantse ba kaji kaji karuna ne kira ni ya ce kaza ya ce kaza fa akhbartu bi qissati hama karuna malam ya ce ibn jauzi ya ce wa hadha baghiyuhu wannan shine fa baga alaihim din annabi Musa ya cuta yayin sharri da banu Isra'ila ibn Abbas ya fassara wannan aya da haka kaji daya ashe ana iya ba wani kuɗi ya maka ƙarya ashe wani yana iya zuwa ya karɓi na cafa ne ya fito ya bayani ya ce kaza kaza ne mai ilimi duk ya san ana yin wannan jahili shine baya ganewa da haka ba koyaushe bane dan wani ya zo ya faɗi magana akan wani ya ce kaza wai ka yadda baka je makaranta ba kenan na biyu annahu baga bil kufri billahi azza wa jalla ai bagayun da ya kafiri ne karuna Allah ya bashi arziki ya bashi dukiya ya bashi matsayi amma yana bakin ciki me yasa Allah ya daga Musa a kansa ya ta kafirci annabi Musa yana aji tsoron Allah ya ƙi bi shi wannan haka zahaka ya ce Batada ya ce bil kufri kafiri ne mugun kafiri karuna kafirci kawai ce shine fa baga alayhim ra'ayi na hudu na ƙarshe annahu atala siyabahu shibran zuwa yace shi bai sa kaya irin na sauran mutanen gari ba sai ce in za a mai dinki a ƙara masa dinkin kayan sai samu taƙi guda haka ya zama yana jan ƙasa kayan zinari kayan azurfa kayan kwalliya kayan morewa ya ja kayan suna jan ƙasa haka imamu ata ya ce alkurasani ya ce kana ya hudumu fir'auna yana yi wa fir'auna hidima wannan larunan yana cikin yan fadar fir'auna masu yi wa fir'auna hidima ai ba mamaki yaron fir'auna ya kafirci ai ba mamaki ya yi ta'addanci wa banu isra'ila fazalamahum ya zalunce shi ya zalunce su saboda gani yana da matsayi a wajen fir'auna kuma yana da kuɗi daman na gaya muku idan mutum yana da kuɗi ba abin da ba zai ba in yana bai da tsoron Allah malam wani yaro yana neman wata yarinya gangariya beautiful girl tsautsayi ya sa wani ya zo wucewa ya zo wucewa mota ya kyallaro ta ce wannan fa ce ai kaza kaza an mata miji ce ina ina ce an ba mata miji waye mijinta yana nan har NYC ma ya tafi NYC suna waya da ya dawo daga sabis ya ce a ina ya ce wa ɗan aikinsa ya ce wallahi sai na aure ta bai faga ubanta ba bai ganta ba kawai ya ce wallahi sai ya aure ta da me shaidai magani jalaku wuyuka fulbe fulla fullo fullo fulatanci suka ce kuɗi kenan maganin ai maka dariya mutumin ka yana can yana ta sa hular nyc yana sa ra kaf kaf kaf yana tunanin ya gawa zai zo haida alhaji ya wanke mota wata ran ya zo kofar gida haka da irin yammaci din nan ce a ce yana sallama waye ce alhaji wani ne a ba ta nan a ce a ta daile ko ta gani ana sallama magana ce kawai za a gaya mata wucewa za a ta fito a tana zuwa su gaisa a ita wallahi amma ta miji alhamdulillah ce a ke ke nutsu da Allah in rika hannu tukun a gefe aka yi dawo wasu ɗauri sababbi bayan sun gaisa ya ce ƙaunarki ba zan faɗa ba saboda suna yankewa ya ce ƙaunar ta yake yi haka kawai shi ya zo ya gaishe ta ne kawai a gaisuwa bai ce komai bai ce kawai shi ya zo gaishe ta ne ya miƙa yarinya ce to ya gaskiya an hana ni karɓar kuɗi a gida ce ke karɓi da Allah arziki ne Allah ka ce to har da wahala to na gode Allah ya saka da alheri tun daga nan zan ce ya ƙare ya rarumo wani ya ce ki kai wa mama wannan baba kuma ki gaya mai zan zo gaishe shi ha ba mutumin kaya labari zai fara kira sai ya ji switch off wancan dan bauta kasa ba switch off switch off wata ya kira wai me ne na ta dai ban gaisa ba da Allah ka daina yawan kira na me a ciki kai ka je kai abin da za ka malam mace Allah raba ka da sharrin mace malam a takaice dai zance ya lalace wancan ya zo ya bayar ya rada bayarwa ya rada bayarwa to abinda Allah ya riga kaddara ya za a yi to kai addu'a kada Allah ya jarabe ka da dogon neman aure musamman in yar budurwar ka lafiyayya ne kaka da dai kai maza kai auren ka in ka bari wallahi bari ya huce shi yake kawo rabon wani in ba haka ba kuma ka lafka mata hijabi da niqabi kullum in za ta fita ya ce ni fa wallahi ba na so ina ganin ki kina fitan nan ba na jin daɗi mutane ba su da amana sai wanda Allah ya kubutar ka kula da wannan to haka rayuwa take tana iya canjawa any moment Allah ka mana canji mai kyau ya zalunce su Allah ya ce fa qasamna bihi wa bidaliyal arda لما أمر قارون البغية البغية بقذف موسى على ما سبق yayin da annabi Musa ya fada tarkon karuna ya umarci karuwa ta yi je ta yi mai kazabi kamar da muka yi abin nan bayani malin ce ba Musa ba da alai kawai annabi Musa sai ya fushi sai masa mummuna addu'a yau gama garin mutane masu ga maka addu'a yaya balanta annabi annabi Musa ya ce ni za a yi wa haka ni zai wa sharri bai imani da ni ba kuma yanzu ya man sharri ya daga hannu ya mai mummuna addu'a fa auha Allahu ilayhi inni qad amartu al-ardha an tuti'ak Allah yi wa annabi Musa wahayi yace ina shaida maka na umarci ƙasa ta ƙasa na ce ta maka da'a duk abin da kake so ƙasa ta yi maka ta yi maka ya Musa yau famurha Allah ya ce ka umarci ƙasa duk abin da za ta yi وقال Musa ya ard khudihi Musa ya daga nun shi ya ƙasa ki nitsar da karuna da ransa ki nitsar da shi fa akhadatu hatta ghayyabat sarirahu ta rinka nitsarwa sai da gadan mulkin karuna ya nitse yana kallo da yan fadarsa haka kawai yana nitsewa a cikin gidansa ولما رأى قارون ذلك ناشد Musa bin Rahim yayin da ya ga yana nitsewa yana nitsewa sai ce ya Musa ina roƙonka saboda zumunci ina roƙonka saboda zumunci dake tsakaninmu da kai Musa ya ce ya ardu khudihi ya ƙasa cafke shi rike shi nitsar da shi fa akhadatu hatta ghayyabat qadamaihi ta dada damƙasa har sai da kafafuwansa suka fara shiga cikin ƙasa tana nitsar da shi Karu ne ya gafa tafiya zai ina kudi ina mulki ina dukiyar da ya tara ina gidaje ina makullan taska da suto-suto ina suke sai dai Allah bai kama ka ba fa ma zala ya kulu ya ardu khudihi hatta gayyabatu bai gushe ba yana ta cewa ƙasa cinye shi ƙasa cinye shi ƙasa cinye shi sai da ta ɓoye ƙaro na gaba ɗaya fa auha Allahu ilaihi ya Musa wa izzati wa jalali لو استغى سبيل أغسطه sai Allah ya wahayi wa annan Musa ce ya kai Musa Karuna ya yi kuskure duk abin da ya same shi da ya nemi taimako na ni Allah da na taimaka masa na baka na dakatar da kai na tsiratar da shi amma kun ji a kisar kun ji ya kira Allah ya kira Allah to haka kafiri yake haka kuma mai bala'in girman kai yake shi ai yafi karfin ya kira Allah Fir'auna ma mai gidansa da ya ci bala'i ba Allah ya kira ba da ya ga ruwa ya sha ruwa ya sha ruwa ya ce amantu da ya imani billazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimina fir'auna ya ce na yi imani da abinda banu isra'ila da annabi musa suka yi imani ni ma yau musulmi ne Allah ya ce ayya al'ana wa kada asaita qablu wa kunta minal mufsidin sai yanzu amma karuna bai iya cewa shi ya imani ba ya iya fada qala ibn abbas ibn abbas yace fa khusifat bihi al-ardu ila al-ardi sufla ko fa khasafat bihi al-ardu ila ardi sufla kasa ta nitsar da shi sai da yaje kasan kasa qala samuratu bin jundub samuratu bin jundub yake cewa innahu kullu yawmin yakhsafu bihi qama duk kullun rana daya iya tsawon mutum ake nitsar da shi sai a danna shi gir tsawon mutum sai a bar shi gobe ma gir tsawon mutum sai a bar shi an gama ƙasa ta ɗaya ƙasa ta biyu ƙasa ta uku haka zai ta tafiya ita tafiya ita tafiya ita tafiya shine fa kasafna bihi wa bihi wa bidarihi al-ardh qur'ani kan cewa yayi ma hadda gidan gaba ɗaya aka haɗe tare suke tafiya kana jina ka daina shiga gonar Allah duk abin da aka ce maka Allah baya so kai kokari ka daina yi karkai alfahari ai bayan Allah kullum istighfari suke wallahi tallahi malam tabdi in an tashi maka malam wala sai a kashe ka kana tsaye lafiyar ka kalau kana gadara gobe za mu yi kaza za a yi kaza za a yi kaza kana tafiya wanda zai zo make ka lafiya kalau ka karɓa ran babur kawai bari je nan je in dawo ai na ka je ka dawo ka dawo ashe ajalin ka kawo babur din karshe ne da ba kawo ba kawo wani zai make ka yana buge ka ko motsawa ba za ka yi ba wani fa kwatar gidansa fa masallaci zai fita da asuba kwatar gidansa ya sullube ya fada kafar ajalinsa kenan ba abu mai ciwo a dauke ka ka tafi lahira baka kimtsa ba dab baka yi istighfari ba baka yi addu'a ba baka yi salati ba baka yi wasiya ba baka yi baka yi kana cikin masha'arka kana jin ai da sauran shekaru za a gina kaza za a tara kaza an tanadi kaza za a pam sai wuta ta dauke haka mutuwa take malam kamar dauke wuta dum mutum sai ta dubawa ya ga a ina ne sai dai ka ji ana man rabbuk wallahi tallahi malam dab قال مقاتل فلما هلك قارون قال بنو إسرائيل إنما هلكه أهلكه موسى ليأخذ ماله وداره كالشر نبي ماله kaga da amma shari ko to bayan karuna ya mutu karuna ya halaka wannan a gaban kowa akai da suna nan da sun ba da labari kawai sai banu isra'ila sai suke cewa a Musa ne ya kashe ƙaruna kuma ya yi masa wannan ne yana masa hassada don ya ɗebe dukiyarsa ya ƙwace mai gidansa. To a wannan riwayar sai aka ce, gidan ma sai Allah ya nitsar da gidan, kaga kenan wancan riwayar shi kaɗai ya tafi. Me dalilin nitsar da gidan wannan maganar banu Isra'ilan sai Allah ya ce, oh to, gidan ma shi ma i nitse a gaban mutane gidan ya nitse ya shiga cikin ƙasa ta saura dukiyarsa a gari suto-suto kayan arzikinsa ya za a yi wa malahu ba da salasati ayyam dukiyarsa kuma bayan kwana uku duk aka neme ta aka rasa duk Allah ya nutsar da ita amma kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah bai da wasu da za su taimake shi ba Allah ba akwai su kana jin kudin ka zai iya maka wani abun Allah ya kama ka mulkin ka kana jin zai iya maka wani abun kama Allah in Allah ya kama ka to me yasa suke mantawa in suka tashi rashin kirkin su me yasa suke mantawa mutum ya bude baki ya ta faɗin abin da ya ga dama ya tozarta wanda ya ga dama ya wulakanta wanda ya ga dama ya yi abin da ya ga dama da suna tuna Allah da sun huta ayyamna'unahu min Allah وما كان من المنتصرين أي من الممتنعين وأن ذا أتري أحناس مما أنزل الله أكان أبدا الله سوكر أكان سعذاب والله أعلم تشيني الدعاء يا أبنجي إذن كاكربا تو يا الله كاكربا da sauki idan kuma Allah ɗabi'arka idan ka kau da kai ga barin mutum to ya shiga uku amma dai Allah ka kubutar idan ka yi taufiki to ya Allah sai ka yi wa mutum ilhama kuma yaban Allah ke imamu zahabi idan ka tabar da mutum khazalta to shi kuma sai kuma ya zama abin tuhuma duk wanda Allah ya tabar da shi sai ya zama abin tuhuma a wajen Allah kuma abin tuhuma a wajen mutane yace Allahumma azhib zulmata dhunubina Allah ka tafiyar da duhun zunubinmu da muke aikatawa binuri ma'arifatika da hasken saninka da muka yi wa hudaka da shiriyarka waje Allah mimman aqbalta alaihi Allah ka samu cikin waɗanda ka fuskantu su ka juyo kansu fa arada amman siwak kuma suka juya suka rabu da kowa suka neme ka kai kadai waghfir lana ka gafarta mana wa walidina da iyayen mu lisa'iri wa sa'iril muslimina amin da sauran musulmi duka gaba daya amin wannan shine karshen wannan kabira da imamu zahabi ya kawo Allah ya saka masa da alkhairi ya wa'asar da mu ya fadakar da mu Allah ya raba mu da bagayu wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa